بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الثالث في الزكاة وهي عبارة عن مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهة مخصوصة
الباب الثالث في الزكاة babe na uku a cikin wannan littafi namu mai albarka zai tattauna a cikin hukunce-hukunce na zakka daya daga cikin rukunai na musulunci guda biyar wanda aka gina shika-shikai na musulunci wanda aka gina wanda aka gina musulunci akai ita ce zakka wahiya ibaratun an malin makhsusin malam ya ce abinda ake nufi da zakka a shari'a ta musulunci bayani ne dangane da wata dukiya wanda take keɓantacciya shine rubu'ul ushuri kashi ɗaya cikin arba'in shine abinda ake cewa haƙi na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zakka a cikin dukiya ta bawan Allah musulmi idan mutum ya mallaki dukiyar da ta kai nisabi to zai kasa ta gida arba'in ne kashi ɗaya ne haƙƙin Allah a ciki din a jaka guda zai bayar da dala biyar ne dan a jaka guda zai bayar da dala biyar ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mai miliyan guda abinda zai fitar a cikin wannan dukiya miliyan guda zai fitar da jaka ashirin da biyar ne saboda ita ce kashi ɗaya cikin kashi arba'in na wannan dukiyar tashi ashirin da biyar biyar sau hudu za ta bada jaka ɗari jaka ɗari ɗari sau goma za ta bada jaka ɗari goma kenan miliyan guda yawwara to wannan jaka ashirin da biyar shi ne haƙƙi na Allah a cikin kowace miliyan da Allah ta'ala ya hore mishi idan ya zama to yana da kwai miliyan arba'in to zai fitar da miliyan guda ɗaya talle shi ne haƙƙin Allah a cikin wannan dukiya shi ne ibaratun bayani ne an malin makhsusin dangane da wata dukiya wanda take keɓantacciya yu'khadhu min malin makhsusin da ake amsar wannan dukiya daga cikin wata dukiya wanda ita ma a bar keɓanta ce ba kowace dukiya ba ce zakka take waje ba a cikinta akwai dukiyar da babu zakka a cikinta gashi nan dai wannan kadara ce dukiya ce amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai saka zaka a cikinta ba irin dawakai jakai in mutum yana da su waɗannan babu zaka a cikinsu in ma kuɗi in ma dabobi in ma kayan gona dabobin ma kuma al'ana'am banda irinsu jakai irinsu dawakai waɗannan su babu zaka a ciki kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi ingatacce sannan kuma wannan dukiya ta zaka ana fitar da ita ne idza balaga qadaran makhsusan wato idan wannan dukiya ta mutum ta kai wani gurgudo wanda yake keɓantacce sai in ta kai nisabi dukiyar da ake fitar mata da zakka in ba ta kai nisabi ba babu zakka a ciki mutumin da bai mallaki dukiyar da ta kai nisabi ba ko da yana da kuɗi gari a hannunsa kaga kullum yana jujjuyawa amma kudin shi bai kai miliyan biyu da wani abu ba to wannan yana da kwai mai dan rufin asiri ne babu zakka a cikin duke shi ko da ya shekara goma da wannan kudin ba za ka ce ba akwai zakka ko ta biye a cikin wannan dukiyar tashi saboda bata kai ba gwalgwadon nisabi shi kuma sai in ya kai nisabi ne ake fitarwa dukiya zakka sannan kuma fi zamanin makhsusin wato ana bayar da wannan dukiya ce wannan zaka ana bayar da ita ne a zamani wanda yake keɓantacce a lokacin da ta cika shekara inda a ce mutum ya mallaki dukiyar da ta kai miliyan ɗari amma kuma ba ta shekara a hannunsa ba to ba za ka zo ka bi rana kai za ka ce fitar da zaka ce ai kana da dukiyar da ta kai miliyan ɗari kuma gashi na dukkan waɗansu shiro na dukiya wanda take mai lissafi ta cika kuɗi ne ana fudda mai zaka kuma gashi ne ya huce lissafi ma to rashin kaiwa shekara da bai yi ba ba za a fitar mai da zaka ba sai ya kai shekara cikakkiya kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da al'imamu abu dawuda da waɗansu daga cikin malaman hadisi suka fitar da shi hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi na'am yusrafu fi jihatin makhsusatin sannan kuma wannan dukiya da za a amsa daga wajen bayin Allah musulmai za a bayar da ita ne za a sarrafa ta ne a kashe ta a waɗansu jihohi waɗanda suke keɓantattu ba ko ina ba ne ake saka zakka kuma zakka ya zamantowa ta zamantowa amshashiya akwai gurin da idan aka bada ta wannan zakka ɗin ba ta yi ba ana bayar da ita ne a cikin guraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da a bayar su ne guraren nan guda takwas al'asnafu samaniya wanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin innamar sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariidatan min Allah wallahu alimun hakim to waɗannan su ne waɗanda ake juyar da zakka zuwa gare su idan ba su wato ba a kashewa dukiya ta zakka cikin wani aiki wanda ba ɗaya bane daga cikin waɗannan ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mutum ba zai yi karambani ba ya yi gutsuru tsoma ya shiga inda shari'a ba ta ba shi damar ya shiga ba mun gane da kyau na'am تجب على الفرد المسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو غيره تجب على الحر المسلم zakatana wajaba akan ɗa musulmi zakaran kana au unsa wannan ɗa musulmi namiji ne ko kuma mace ce ci idan aka ce wannan bawan Allah ne musulmi ɗa ne kuma ba bawa ba ya mallaki dukiyar da ta kai nisabi to zakata wajaba a cikin wannan dukiyar matukar dai shekara ta kewayo kanta amma bawa ko miliyan nawa ya mallaka babu, babu zaka a cikin wannan dukiyar saboda shi kan shi ma kayan wani ne dukiyar wani ce rana kai tsaka zai iya zawa mai shi ya ce kai mu je mu kasuwa zan kai kan sai da ka duk abin da ya mallaka bawa da abin da ya mallaka duka mallakar shugaban shi ne shugaban shi shi zai yi lissafi ya fitar da zaka ba za a ce bawa shi ma yana da wata dukiya tashi ta gaban kanshi wanda zai fitar mata da zaka mun gane da kyau sannan kuma wannan wanda ya cancanci wanda dukiyar shi ta kai nisabi cikin bayin Allah musulmai namiji ne ko mace ce ce ko mace ce ce ta zaman to balomiya tana kasuwanci ta tafi Dubai ta saro kaya ta tafi Nigeria ta saro kaya ta tafi Lome ta saro kaya sai zaman to ta mallaki dukiyar da ta kai nisabi to idan shekara ta kewayo wannan dukiyar za ta tsaya ta yi lissafi ne tiriyan-tiriyan ta fitar da haƙƙin Allah a ciki ba za a ce ba da ke ita mace ce ce a ƙarƙashin mahaifinta take in ba ta da aure ko a ƙarƙashin mijinta take in tana da aure ko kuma a ƙarƙashin 'ya'yanta take in babu mijin babu iyayen amma akwai 'ya'ya a ce to ita babu zakka a cikin dukiyarta za a fitar mata da za a fitar mata da zakka ne wannan dukiyar ta mun gane da kyau sagiran au kabiran wannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya mai damshin hannu yaro ne dan karami ko babba ne inda mutum ya mallaki nisabi to ba za a kallace shi ba ce yaron da bai wuce shekara sha uku ba za a raka zance fitar da haƙin Allah yaron da ko sallah ba za a ce mishi bai akan huska ta wajibi mustahabi ne yin sallah shi ma to dan menene za ku zo ku ce a fitar da haƙin Allah a cikin dukiyar shi in dai yaro ya zamanto yana da kwai gari ko ya zama abokin tafiyar manya mun gane da kyau ɓangaren zakka yaro ko ɗan shekara bakwai ne inda ya mallaki dukiyar da ta kai nisabi to za a fitar da haƙƙin Allah ne a ciki muƙaddara mahaifin mutum ya faɗi ya rasu ya bar ɗiyan shi mili-mili ya bar dukiyar da ta kai miliyan ɗari biyar ‘ya'yan nashi duka guda uku rakan ne maza idan aka raba musu kowa a haƙƙinsa ya fice nisabi abin da ya mallaka to idan shekara ta kewa za a fitar wa wannan dukiya zakka ce kowa za a fitar mai da dukiya za a fitar mai da zakka a cikin dukiyarsa shi yasa nana Aisha radiyallahu anha tace ma yake alaihi salatu wassalam yace ku dinga yin kasuwanci da dukiyoyi na marayu saboda zakka kada ta cinye kuɗin saboda kowace shekara in akwai haƙin Allah a cikin fitarwa za a yi ana kasuwanci da ita ko ba a yana karuwa ko baya karuwa sai ya zamanto ya sassaku ya kai gurin da babu haƙƙin Allah a cikin dukiyar sannan kuma za a shafa wa dukiyar lafiya amma matukar za a yi lissafi dukiyar ta kai nisabi ko to akwai haƙƙin Allah da za a fitar na'am aqilan aw ghayrahu wannan wanda Allah ta'ala ya bashi wannan dimbin dukiya yana da hankali ko kuma jaran boka ne yana da hankali ko kuma mahaukaci ne idan aka ce wannan mai hankali ne to da ba shi ba magana to mutumin da yake mahaukaci ne irin mutumin da dukiya ce kawai Allah ya bashi dukiya dai amma kuma babu lafiya gashi nan da ka gan shi ka san wannan kawai a kunce yake to in dai dukiyar shi ta kai nisabi ko waɗanda suke kula da lamarinsa waɗanda suke tsaye a kan shi imma iyayensa ne imma yayin shi ne imma kannin shi ne imma ƴan uwan shi ne su za su tsaya tsayin daka a lissafa wannan dukiya a fitar da haƙƙin Allah a cikin ta na'am فنصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الورق 200 درهم والواجب في ذلك ربع العشر إذا بلغ حولا كاملا وكان ملكا كاملا na'am fa nisabu dhahabi 20 dinaran nisabi na dinari idan mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mai da dukiya ta dinari to nisabinsa shine dinari ɗaya har guda ashirin dinari guda ashirin shine nisabi ta dinari idan mutum ya mallaki dinar ashirin to dinari ashirin a yanzu shine kusan garam 35 a 85 garam 85 to garam ɗaya shi kuma yanda aka sayar da shi a waɗannan kwanakin ya kai kusan jaka 36 din garam ɗaya ya kai jaka 36 to idan ka lissafa jaka 36 so 85 abinda za ta baka wannan shine haƙƙin Allah shine lissafi mun gane da kyau tamanin da biyar ka sa ta so talatin da shida ko kuma talatin da shida ka saka ta so tamanin da biyar saboda kowane garam ɗaya yana jaka talatin da shida kwanan baya kusan azumi jaka talatin da ɗaya ne farashi yana ta ɗauka yana ta ƙaruwa ne yanzu ya kai jaka talatin da shida yanan zai kai kusan miliyan uku da sabi yanzu na na sefa zai kai kusan miliyan uku in mutum ya mallaki miliyan uku amma dai aka buga a lissafi da kaɗan-kaɗan lokacin da muka buga dai miliyan biyu da ɗari shida da talatin da wani abu ne lokaci yana jika talatin da ɗaya to yanzu kenan za a ƙara talatin jika biyar biyar so tamanin jika biyar biyar so tamanin biyar biyar so goma hamsin hamsin hamsin so takwas za ta ba da jika ɗari hudu ko? eh kenan ya koma miliyan uku kuɗi har da talatin to kuma ga biyar biyar so biyar har zuwa kai jaka ashirin da biyar ya kai wajen miliyan uku da doriya nisabi na dukiya yanzu kenan yawwara shi ne ya ce wani fa nisabu zahabi ishiru na dinarin nisabi na dinari dinari ashirin shi ne nisabi wani sabul wariki mai ata dirhami nisabi na azurfa kwa shi ne sai sun kai dirhami ɗari biyu haka ma yake alaihi salatu wassalam yace idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala alaiha alhawlu fa fiha khamsatu darahima fama zada fa ala hisabi zalika yake yace idan dai ya zamanto kana da kai dirhami 200 ka mallaki tanga 200 kuma shekara ta kewayo kan wannan dukiyar taka to a cikin haƙƙin Allah shine zaka bayar da tanga biyar dirhami biyar zaka fitar dukkan abin da ya karu akan dirhami 200 to za ka fitar mai da haƙƙin Allah ne gwargwadon abin da ya kara hakanan wala ya kunu alaika shekun ya anifi zahabi hatta ya kuna 20 dinaran babu wani abu da yake wajibi a kanka na haƙƙin Allah a cikin dukiyarka wanda kake da kwai ta dinari har sai ka samu dinari ashirin فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول fafiha nisfu dinari abin da yake wajibi a kanka inda ka mallaki dinari ashirin kuma shekara ta kewayo a kansa to haƙƙin Allah shi ne za ka bayar da rabin dinari dinari ɗaya za ka ɗauka cikin dinar na ashirin ka kasa shi gida biyu ka fitar da kashi da kashi goma sha tara da rabi duka wannan naka ne mun gane da kyau haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya faɗa cikin hadisin Ali ibn Abi Talib wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi wal wajibu fi zalika abinda yake wajibi fi zalika a cikin wato inda mutum ya mallaki zinari ko ya mallaki azurha shine zai bayar da rubu'ul ushri wato kashi ɗayan hudun goma kashi ɗayan hudun goma dinari muka ce ɗa nawa shine ɗa ishirin go shine shine nisabi to yanzu misali idan aka baiwa mutane goma jaka ashirin nawa nawa za su jaka biyu to jika biyu idan aka ce kuma a raba wa mutum hudu jika biyu nawa nawa za su dala ɗari ɗari yawwa to wannan shine rubuwar ushiri dala ɗarin nan ita ce rubuwar ushiri yanzu da aka ce mai a ta dirhamin dirhami 200 yanzu dirhami 200 aka ce a raba mutum goma nawa nawa za su yi dirhami 200 ashirin ashirin goma yau wato ashirin ashirin mutum ɗaya wannan ashirin kin nashi aka ce ya raba mutum hudu shi kuma nawa nawa zai musu biyar biyar ko to biyar ɗaya kawai ita ce za a fitar a cikin dirhami 200 shine rubuta ushuri kashi ɗayan hudun goma kashi ɗaya cikin hudu idan aka ɗako a cikin goma na aka ɗako kashi ɗaya sai a kasa shi gida hudu kuma sai a fitar da kashi ɗaya shi ne rubutu ushiri mun gane da kyau rubutu ushiri ake ce mai kenan kashi ɗaya cikin hudu na ɗaya daga cikin goma kuma wannan shi ne haƙƙin allah a cikin zakka in miliyan goma ka mallaka to yanzu miliyan goma na ɗaya za ka ɗako sai ka kasa ta gida hudu ta koma 250 ko sai ka fitar da 250 mun gane da kyau in miliyan ashirin ka mallaka kashe ɗaya cikin hudun goma shine ka hudo miliyan biyu idan ka hudo miliyan biyu kace ka raba mutum hudu ita nawa nawa za ta bada ɗari biyar biyar ɗari biyar za a fitar da yawwa mun gane wannan shine kashi ɗayan hudun goma in miliyan arba'in mutum ya mallaka kenan hulu hulu hulu sau goma ita za da ba da arba'in in kai kashi hulu hudu to kuma cikin kashi hulu hudun nan sai ka diba kashi ɗaya cikin hudun nan ka kasa shi gida hudu ka fitar da kashi ɗaya shine miliyan hulu hudu sau yawwa sai ka fitar da miliyan ɗaya mun gane yawwa Allah ya albarka na'am yawwa kashi biyu da rabi cikin ɗari yawwa eh cikin ɗari ba kashi biyu da rabi cikin ɗari kashi biyar cikin ɗari biyu kashi goma cikin ɗari hudu yawwa na e kwarai kwarai e kwarai baraka lafi ku sai mu je ku yawwala idza balaga haulan kamilan ba a ranar da mutum ya mallaki ba wannan nisabi din za a ce fitar da haƙƙin Allah ranar da ya mallaka a rannan ya zamanto sabon ɗan kasuwa daga wannan ranar zai ɗauki lissafi a ƙaddara dama mutum ne wanda yake ɗan kirin dabobi ya kawo dabobinsa cikin watan zulhijja ya samu wata furuje kawai ta siya mishi dabobin nan wata dabbar ya siyo ta jika 25 ya saida musu ita 33 wata 35 wata kaza wata kaza da ya kare dai cap da ya haɗa kuɗin shi a hannu sai ga da kudin nashi duka bai kai miliyan 1.500 ba amma yanzu da yi lissafi ya samu riba ta kusan miliyan 2 kudi ya kai kusan miliyan 3 da jika 500 da wani abu shi kula kudin shi miliyan 1 da jika 200 ne ya aro miliyan 3 a gurin wani ya dan siyo dabobi shi kenan yanzu da aka sai daga baki dai shi da riba shi da kudinsa ya samu kusan miliyan 3 da wani abu to yanzu daga rannan zai ce raɓaɓan nan ta samu yau kotu ba za mu ce wannan ranar ba sai ya ɗauki lissafi hudu ga watan zulhijja na mallaki dukiyar da ta kai miliyan uku da jika ɗari biyar ta cancanci a fitar mata da zakka shi kenan sai ya lissafi ya rike idan shekara ta kewayo hudu ga watan zulhijja sai ya zama to wannan dukiyar ba ta yi ƙasa ba ƙaruwa ma ta yi to sai a fitar mata da haƙƙin Allah to idan ya zama to dukiya ce wanda ta jaddada ta ammali yanzu wannan miliyan ukun tashi da ɗari biyar yana kasuwanci da ita dama lokacin abu yake lissafi ya gani yanzu da layi da ya san cewa an yi buƙatar dabobi ba kaji ake buƙata ba sai ya kasuwancin dabobi shikenan ana nan ana nan bayan sallar layya shikenan a watan wutsiya aka ce to ai ba wutsiyar ba ke rakuwa a yanka kaji ake yi ranar tara ga watan almuharram ana siyan kaji bubul-bubul ya je ya samo kaji da zazzi na jika 500 ya zuba yadda ya samu wata miliyan guda ciki ana nan ana nan da aka shigo watan maulidi shi ma da ya san wata munasabar da ake yi a nan shi ma da ya wani kasuwancin shi a nan ya dace ana nan ana nan kuma kaka ya zo shi ya san ƙauyen da yake kaka lokacin aurace-aurace ne akwai buƙatar maza wanda za su je su siyo turame na atamuhi da na shadda da na kaza da na kaza ya shiga ya koma ɗan kaza ɗan fakoti shi ne kaza shi ne kaza daga ƙarshe allo za ga ya sa ana ta buga mai gadaji saboda ya san lokacin su ne yanzu kan shekara ta kewaye sai zaman to ya samu miliyan shidda torar da zai fitar da zaka zakar miliyan shidda zai fitar saboda wannan duka fa'idatun ta jaddada ta'ammali duka wannan fa'idar duk abin da ya samu da wannan dukiyar ce da ya same shi ba wani bane ya kawo ya bashi ita yawa mun gane da kyau in aka ce yau uku ga watan zulhijja sai dai ya saro dabobi miliyan shida gare shi ya saro dabobi yanzu ran hudu ga wata din da zai cika shekara kawai da ya je saro su da ya kawo saidawa kawai aka ɗauke su dukansu akan kaza kaza kaza da ya lissafi kudin shi kai miliyan takwas to yanzu kudin miliyan takwas zakar miliyan takwas zai fitar ba zai ce ba jiya ma war haka miliyan shida ce gara akan me za a ce miliyan biyu na zai an da mata zaka duka za a fitar saboda fa'ida ce ta jaddada ta'ammali akwai fa'ida wanda ta jaddada ta'ammali akwai kuma fa'idatun ta jaddada la'ammali to kowace hukuncin ta daban amma yanzu inda ce yana bugawa da miliyan kinshi uku da rabi ana nan ana nan shekara ta kusa kewayowa wani abokin shi ya gan shi akan babur tsoho ce abokin na nake ganin ga akan inji ya ce kai da kasan lamarin muhila ya ce ta zo aida ma lokacin nan ya ce habawa ne yaushe ma gashi a sallar azumi ana kaya ana kaza ana kaza ana kaza baka ya ce to ai jarin na ne kaɗan miliyan uku ɗin nan da rabi in na je na sayo wani abu kasuwa ta riƙe shuwa ya ce eh kai ma ka ce wani abu shi ganin da ce abokin albarka ne da ya shayi gida ya fito ya ce to da dare mu haɗu da kai a gidana shi ne ce to ban matsala ƙi da dare ya buga mutan shi da kyata da aka tura shi ma ya tashi da ya tafi gidan shi ya tarra shi suka ci abinci ya ƙara ya ɗauki wata miliyan hudu ya ce wannan kyauta na baka ka je ka ƙara jari ta wannan miliyan hudu lokacinta daban waccar lokacinta daban saboda wannan fa'ida ce ta jaddada tila'an mali abokin shi ne mai wannan alheri ba zai fitar mata da zakka ba ranar hudu ga watan zulhijja wannan miliyan uku da rabin ita zai fitar da zakkata yawwa mun gane da kyau na'am wa kana mulkan kamilan sai ya zamanto kuma wannan dukiyar mulki ne cikakke nashi ba wai in aka hada da dukiyar da ya amsa a hannun wani bace in yanzu a ce yana da miliyan uku a hannun shi mun gane da kyau miliyan uku yake kasuwanci da ita babansu da ya rasu dukiyar da ya bari ya bar miliyan biyu da wani abu shi kenan da ya ɗauka yana kasuwanci shi shi ne babba a gida amma yana da ƙanni yana da ƙanni guda biyu ko guda uku su kuma yara ne kuma dama shi ne yake da aure sai zama to yana kasuwanci da wannan dukiyar a siyo abinci a kasuci da sauransu da aka yi lissafi kuɗi ya kai miliyan uku da ɗari biyar to yanzu in shekara ta kyau ba za a ce a fitar mai da zakka ba saboda ba mulkin shi bane na shi kadai yau in aka zo aka ce to kowa a bashi haƙe shi ya aka kasa su uku kowa shi miliyan ɗaya da wani abu ne zai samu ba wanda dukiyar shi ta kai na sabi ciki yawwa mun gane ko to sai in ya zamanto mulki ne cikakke na mutum guda wannan nisabi din amma in ya zamanto ba mulki bane cikakke na mutum guda an damƙa ne a hannun shi a matsayin amana ya jagoranci tafiyar wannan to sai in ya zamanto a kowa daga cikinsu a haƙƙin kowa daga ciki za a samu dukiyar da ta kai lissafi yawwara a so uku yanzu in ya zamanto dukiyar ta kai miliyan goma da wani abu shi kenan za a ce to kowa zai tashi da miliyan uku da ɗari biyar miliyan uku da ɗari biyar ta kai nisabi to sai a fitar da zaka amma ko miliyan tara gare su kuma a ce miliyan uku da ɗari biyu ne zaka su uku mazaje to ba za a fitar da zaka ba saboda ba ta kai ba a kowa a haƙin kowa a fitar da zaka a cikin dukiyar mun gane da kyau shine wa kana bilkan kamilan kenan na'am
فصل في زكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم معلوفة أو سائمة عاملة أو مهملة ولا تجب في غيرها من الخيل والبغال والحمير والرقيق ولا في ولا في ولا في المتولد من الذبا- من الذباء والغنم shikenan faslun rabewa baina ma mawda wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala fi zakatin na'ami wato wannan fasali na farko zai tattauna ne akan zakka ta dabbobi na ni'ima zakka ta dabbobi ita zai fara bayani akai wahiyal ibilu wal baqaru wal ganam to baba ku ne yan wajen tawa ku ne masu dabobi kenan za a fara ta kan eh kan a zo kan mu masu kuɗi malam ahmad malam ahmad masu kuɗi wahiyal ibilu su ne raƙumma wal baqaru da shanu wal ganamu da busashe tumakai da awakai waɗannan su ne dabbobin da ake fitarwa da zakka ma'alufatan aw sa'imatan wato waɗannan dabobi sun kasance ma'alufa ne ababen turkewa ne an siyo su ne ana turke su ne ana kawo musu ciyawa a garke a zuba musu su ci su ƙoshi a kawo musu ruwa ausa imatan ko kuma waɗanda aka sake su ne suke zuwa su yi kiwo da kansu idan ya zamanto mutum yana zaune a wani gari wanda a bayan garin akwai daji inda dabobi za su tafi su yi kiwo sai zamanto ya su yi dabobi ana kiwo suna kiwo da kansu tafi su ci kayayyaki na na na na cikin gonakai kuma in lokacin shan ruwa ya akwai tafki su je su sha ruwa shi ba ruwan shi da ya siyo wata dissa ko ya siyo kaza ko ya siyo kaza akwai kuma dabbobin da za ka ga a cikin garke ne suke me su yayi sekur din karan shi yayi sekur din dissa ya yi sai kurkin kaza ya yi sai kurkin tunkuza da sauransu yana ba su abinci to kowata irin dabba ce za a fitar mata da zakka inda ya ta kai wato nisabi amilatan aw muhmalatan wato wannan dabbar ta raƙumi ko ta saniya mai aiki ce ana aiki da ita irin ana zuwa a yi ban ruwa da ita akwai gurin da za ku ga cewa raƙumi da shi ake ba ruwa ko saniya da ita ake ba ruwa eh ko noma ko kuma a cika taki akan sharata a yi ta kaiwa au muhmalatan ko kuma wanda take a barbari ce kara zube ba aikin da ake sa ta kawai a garke take ita a ajje take kawai ta ci ta sha ta huta hankalinta a kwance ba ruwanta da in safiya ta yi za a dalma mata sharat za a lafta mata sharat a je a yi neman kuɗi da ita wala ta jibu fi ghairiha wato wala ta jibu zakatu zakka ba ta wajaba fi ghairiha a cikin waɗansu waɗannan dabbobi nau'i guda hudu cikin waɗansu raƙumma da shanu da tumakai da awakai min alkhairi na dawakai ne wal bighali da alfadarai wal hamiri da jaki wal raqiqi da bawa bayi su ma babu zaka a cikinsu jakai babu zaka a cikinsu alfadarai babu zaka a cikinsu dawakai babu zaka a cikinsu saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce laisa alal musulmi fi abdihi wa farasihi sadaqatun illa sadaqatal fitri alal raqiqi ma'aiki ya ce babu zaka wanda take ta wajibi akan bawan Allah musulmi cikin bawansa ko kuma dokinsa face dai zakka ta hudda kai akan bawansa zai fitar wa bawansa yawwala na'am wala fil mutawallidi min adh-dhiba'i wal ghanam hakanan kuma zakka bata wajaba fil mutawallidi cikin abin da aka haifar da shi min adh-dhiba'i na barewoyi wal ganami da busashe tumakai da awakai akwai kuma inda ake yin melan shi a kawo barewa ta mata ya zamanto an saka bunsuru ɗan akuya ya mata barbara to yanzu wannan ƙaruwar da za a samu shin akwai zakka a cikin shi ko babu zakka a ciki to shi ne ya ce babu zakka a ciki to amma zance mafi inganci aljawamis da aziba'u duka ana hada su in ya zamanto mutum yana da su a garki duka ana yin lissafi a fitar musu da zakka mutum yana da aljawamis yana da kwai ɓaunaye saniyoyi na dawa gane da kyau sun kai guda ashirin yana da kwai saniyoyi na gida guda goma suka shekara guda to za a fitar musu da zakka ne yana da kwai al'ibil guda uku yana da kwai albuhut turkubami raƙumi mai tozo biyu to shi ma in dai sun kai guda biyu ko uku in shekara ta kewayo zai hada ne ya fitar musu da zakka eh raƙumi ne albukhtu ba eh turkubami ba mai tozo biyu yawwa mai tozo biyu ko sama da tozo biyu to shi ma ana hada su ne a fitar musu da zakka wannan cikin mutawwalat irin su irshadus salik irin su mukhtasar khalil dinya yayi jami'in su na'am وشروط وجوبها أن تكون نصابا كاملا ملكا كاملا حولا كاملا مع مجيء الساعي إن كان وشروط وجوبها to sharadi na wajabar zakkar wannan sharadi na wajabcin zakka din an ta kuna nisaban kamilan wato wannan dukiya ta zama to nisabi ce cikakke zai bayani akan nisabi idan raƙuma ne nisabinsu shine su zama to biyar idan raƙum idan shanu ne nisabun su kasance ɗa talatin ne idan tumakai ne da awakai nisabun su zamanto ɗa arba'in ne ko sama da arba'in nisaban kamilan su zamanto nisabi ne cikakke milkan kamilan sannan kuma su zamanto milki ne cikakke na mutum guda raƙumman nan guda biyar ko shanun nan guda talatin ko tumakai da awakai guda arba'in zamanto na mutum ɗaya ne ba wai haɗin gwiwa ba ne aka yi idan aka yi haɗin gwiwa suka ba da guda biyar ko aka yi haɗin gwiwa suka ba da shanu talatin ko aka yi haɗin gwiwa suka ba da tumakai arba'in to babu zakka a cikinsu haulan kamilan sannan kuma ya zamanto shekara cikakkiya ba wai wata uku ko wata hudu ba ne mutum ya mallake su da siyan wannan dabobin da ya wata uku ne ko wata hudu ba a fitar musu da zaka irin wannan yanayi ma'amaji isa'i in kana sannan kuma sharaɗi na gaba tare da zauwar mai tattara zakka daga ɓangaren alkali ko daga ɓangaren shugaba ko daga ɓangaren sarki na gari in akwai shi yauwa mun gane da kyau a wancan lokacin al'umma da ke kansu a haɗe yake sannan kuma kowa da shugabannin da talakawa ɗin kowa alkhairi ne a cikin zuciyar shi sai ya zamanto shekara tana kewayowa akwai waɗanda suke asu'at ne waɗanda suke tattarowa da su kawo su ajiye a gaban shugaba idan aka ajiye a gaban shugaba shugaba ba ruwan shi da 'yan uwan shi ba ruwan shi da masoyan shi ba ruwan shi da makusantan shi wanda suka cancanci a basu wannan zakar su za a ba mun gane da kyau to a wancan lokacin akwai waɗanda suke tattarowa zakka to amma a yanzu ya ka damka abin ina gani akwai waɗanda za su cancanta a basu wanda za su dinga cika ajihunsu da wannan dukiyar a kullum wanda ba su cancanta a basu ba ne to sai ya zama to in babu asa'i to in dai an cika waɗannan sharuɗan na baya nisabun kamil mulkan kamil haulan kamil shi kenan sai ya fitar da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiya tashi sai ya diba ya baiwa wanda ya cancanta a bashi sannan kuma al'imamu malik yana kyamar zakka ta wajibi ka ɗauka ka baiwa ɗan uwanka zakka ta wajibi ka ɗauka ka baiwa makusancinka bai dace ba saboda shi makusancinka dama ya cancanci ka mishi a ƙarƙashin ya ayyu hallazi na amonu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir al-imam al-qurtubi cikin littafin tafsir ɗinsa al-jami' li ahkam al-qur'an ya kawo maganar al-imam malik wato in dai zakka ta wajibi ce an fi so ka baiwa kawai wanda ya cancanci ka bashi sawa'an makusancinka ne ko ba makusancinka bane karka ce wannan idan ban bashi ba gobe zai zo ya tambaye ni aiki kuma in ban bashi ba duniya za ta ma Allah wade a to wannan ai haƙƙin Allah ne ba naka bane ka ɗauka ka bashi a naka dan baka bashi a zakka ba duniya ba za ta maka Allah wade ba idan baka bashi a naka bane duniya za ta maka Allah wade mun gane da kyau na'am shi manufar na'am kar ta zamo don kar a taimaka mishi yasa aka bashi zakka yawwa yanzu babban abin da ya sa dama al'imawa maliki ya kyamaci haka saboda wannan dukiyar da za ka fitar in miliyan goma za ka fitar haƙin Allah ce wannan kaƙi kaso dole ka fitar da ita sannan kuma wannan miliyan goma da za ka fitar ɗan uwanka ne ba ɗan uwanka ba ne dole ka ba shi to yanzu saboda gudun kada ka ɗauki miliyan ɗaya ka ba shi nan da wata ɗaya in ya ɓata ya ka zo ka ce kwanan tsin na ɗauki miliyan guda na baka ina ma ba taka ba ce ta Allah ce. Eh Allah ne ɗauka ya bashi, in a taka ka ɗauka ka bashi sai ka iya faɗa mai. Amma kana cewa kwanan ɗin na ɗauki miliyan guda na baka, ya za a yanzu ka ɓata kuɗi na kuma ka zo ka ce in ƙara maka. Ba zan ƙara maka ba sai dai ka yi haƙuri sai baɗin Allah ya nuna mana. To kaga yanzu kana yin alheri ne da haƙƙin Allah ba a naka ba. Mun gane da kyau. Yawwara.
أما الإبل ففي كل خمس شاة جذعة وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية من الضأن إن كان في البلد الضأن والمعض سواء أو الضأن أغلب أما إذا كان المعض أغلب فالشاة منه إلى تسع To shi kenan. Amma idilu amma zakatar raƙumma da farko zai fara kenan. Ya mana babban goro sai magogin ƙari da raƙumi zai fara. fafi kulle hamsin shatun cikin dukkan raƙumma biyar idan Allah ta'ala ya hore wa mutum da raƙumma biyar haƙƙin Allah a ciki shine zai bayar da tinkiya guda ɗaya ko akuya guda ɗaya ko ɗan akuya guda ɗaya ko rago guda ɗaya jaza'atun wanda take tittirna saboda ashatu ismun ya ka'u ala zakari wal unsa min al-ba'ani wal ma'az wato idan aka ce ashat suna ne wanda zai iya fadawa kan namiji da mace na tumakai da awakai an gane da kyau ba za ka ce ashat ana nufin akuya kadai ba ko ka ce ana nufin tinkiya kadai ba a ashatu zai iya ɗaukan ma'anar rago zai iya ɗaukan ma'anar tinkiya zai iya ɗaukan ma'anar ɗan akuya zai iya ɗaukan ma'anar akuya wahiyar ma'aufat sanatan wato jaza'a ita ce dabbar da ta cika shekara guda wa dakhalat fi thaniyati ta shiga cikin shekara ta biyu min ba'ani to zai fitar da wannan shat din ne daga cikin tumakai in kana fil baladi da'anu wal ma'zu sawa'an idan ya zamanto a wannan garin da makiyayin yake zaune a ciki da tumakai da awakai yawan su ɗaya ne in ya zamanto a garin inda za a tambaye ka a ce da tumakai da awakai wanne ya fiwa za ka ce kai gaskiya ni ba sani ba ka ce in tumakai ba su yi awakai yawa ba to awakai ma ba za su fi tumakai yawa ba ka ce kusan dai kawai a hamsin cikin hamsin kowanne yake ɗauka to a wannan lokacin sai a fitar da ne sai a fitar da abdu'an timkiya za a fitar ko a fitar da rago mun gane ga mutumin da yake da kwai raƙon ma aw yudhanu aghlaba ko kuma ya zamanto a garin tumakai sun fi yawa tumakai sun fi yawa shi ma a wannan lokacin za a fitar da haƙƙin Allah ne cikin tumakai in aka ce to da tumakai da awakai wanne ya fi yawa a garin kace ai ba ma game ai tumakai sun fi yawa ba a gani garke in garke goma za a gani kan kaga awakai kaga tumakai cikin sa to yanzu a wannan lokacin za a fitar ne daga cikin tinkiya amma idza kana al-ma'zu aghlaba fashatu minhu to amma in ya zamanto awakai su suka fi yawa a garin to za a fitar da wannan ashat din minhu daga cikin awakai ila tisi'in hal ya zuwa suka yi raƙun matara raƙumi tun daga biyar shida bakwai takwas tara waɗannan guda hudun dukkanin su rara ne babu zaka a cikinsu guda ɗaya za a raga fiddawa inda a ce mutum yana da taguwa guda biyu ci yana da raƙuma guda biyu maza taguwa biyu maza sai zama to taguwa ɗaya ta aihu sun koma biyar ko to in shekara ta kewayo ya fitar musu da zakka ta tinkiya ko akuya to yanzu kafin shekara ta dawo yanzu waɗannan tagoyin guda biyu sai suka sake aiwa suka koma bakwai zakar da ya fitar ta bara irin ta zai fitar bana ma na hallo in suka ƙara aihuwa suka koma suka ƙara aihuwar biyu suka zamanto tara shekara ta kewo zakar da ya fidda ta bara wacce da ta bara irin ta zai fidda bana ma mun gane da kyau na shine har ya zuwa su kai raƙumma tara guda ɗaya za a raka fitarwa shine haƙƙin Allah a ciki na'am فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربعة عشرة fa'iza balagata asharan to idan ya zama tura kuma sun kai guda goma ɗaya ta ƙaru kan tara to yanzu ta gayyar wajibu fafi ha sha ta ni yanzu tumakai biyu za a bayar ko tumkiya da akuya ko kuma awakai guda biyu mun gane da kyau ala ala tafsilin ladi da karnahu za a yi lissafi yaya ne a cikin garin tumakai suka fi yawa ko awakai in tumakai suka fi yawa guda biyun za a fitar da su ne cikin tumakai in tumakan da awakai duk ɗaya ne to a wannan lokacin a kowane ɓangare za a ɗauki daidai ne na in awakai suka fi yawa a garin za a fitar da awakai ne a ciki mun gane da kyau awwala fa fiha shatani ila arba'ata ashara hal ya zuwa su kai raƙumma goma sha hudu to tun daga goma har ya zuwa sha hudu zakka ɗin kala ɗaya ce ba ta canzawa ita zakka ta dabobi ta sha bambam da zakka ta kuɗi mutumin da ya mallaki miliyan uku da ɗari biyar zakkan shi ta sha bambam da mutumin da ya mallaki miliyan uku da ɗari takwas ko wanda ya mallaki ɗari miliyan uku da ɗari biyar da hamsin wannan hamsin ɗin sai an fitar mata da haƙƙin Allah amma ya sha bambam a cikin tsari na dak- na zakka ta dabobi su zakka ta dabobi daga nisabi zuwa nisabi dan wansa daga farilla zuwa farilla yar uwata ana samun ana samun rara yawwa na'am فإذا بلغت خمسة عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسعة عشرة to fa idza balagatil ibilu 15 idan waɗannan raƙuman suka kai 15 fa fiha salatu shiyahin to a cikin su haƙin Allah shine za a bayar da akoyi guda uku ko tumakai guda uku ila 19 hal ya zuwa su kai raƙuma 19 mun gane da kyau har ya zuwa su kai 19 anan ma dai rara muna da kai guda hudu na'am فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين to fa idza balagat 20 idan waɗannan raƙumman suka kai raƙumma guda 20 fa fiha ma'ana fal wajibu fiha wajibi haƙƙin Allah a cikin waɗannan raƙumma 20 shine za a bayar da arba'u shiyahin tumakai guda hudu ko awakai guda hudu ko kowanne bibiyu ila arba'in wa ishirina ibilan hal ya zuwa su kai raƙuma ashirin da hudu idan suka kai raƙuma ashirin da hudu a nan ma dai zaka haƙƙin allah a ciki shine za a bada tumakai ko awakai na'am
فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مصابي وهي التي دخلت في الس- في السنة الثانية فإن لم تكن له ببر لبو وهو ما دخل في السنة الثالثة to shi kenan to kuma yanzu bayan raƙumma sun kai 24 daga 24 shine alhaddul aqsa na wajen abin da ya shafi fitar da haƙƙin Allah daga ƙananan dabobi ɗaya tana ƙaruwa kan 24 ko sai ka koma 22 da ta gayyar wajibu yanzu kuma za a tashi daga amsar ƙananan dabobi tumakai da awakai a koma amsar raƙumi shi ne ce fa'iza balagat hamsin wa ishirin idan raƙun masu kai ashirin da biyar ila hamsin wa talatin har ya zuwa talatin da biyar fa fiha bintu makhadi to haƙƙin Allah a ciki wajibi shine za a bayar da diyar mai haɓi diyar mai haɓi diyar mai ciki bintu makhad ita ce taguwar da mahaifiyarta ta haife ta yanzu kuma tana ɗauke da cikin ƙanwarta wane ita ce bintu makhad mun gane da kyau yawwara yarinyar da taguwar da an yaye ta ana ɗauke da cikin ƙanwarta ko kananta wannan ita ce bintu makhadun diyar mai haɓi ita za a ɗauka a bayar in akwai ta a cikin garken ita za a ɗauka a bayar tun daga ashirin da biyar har ya zuwa su kai talatin da biyar za mu ga cewa rara guda goma ne ana an gane ko ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara talatin daidai talatin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar rara guda goma ne duka zakar iri ɗaya ce tun daga ashirin da biyar har ya zuwa talatin da biyar rarar guda ɗaya ce iri ɗaya wato zakal iri ɗaya ce duka rara ne waɗannan guda goma in talatin da uku mutum gare shi da wanda yake da ashirin da biyar duka hukuncin ɗaya ne mai ashirin da biyar ba zai ce ba don me shi mai talatin da uku ba za a ce bai kara da akuya biyu ko akuya ɗaya me a ce din da shi mu ba da iri ɗaya ya gwalo yake mishi duka haƙin allah haka ne ai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kaddara zaka samu 30 25 din ba akwai wanda ya riga ka fara kiwo ko 20 ba shida kai ko hudun ba shida da haka ka gode wa Allah dan ka samu 25 shi wancan yana da 33 an ce da kai da shi duka wuyan ku daya kada kai fada na'am wa hiya allati dakhalat fi sanati thaniya wato bintu makhadin ita ce taguwar da ta cika shekara guda cikakkiya ta shiga cikin shekara ta biyu a gane ko ma'ana wahiyar lati aufat sanatan wa dakhalat fi thaniyati ita ce taguwar da ta cika shekara guda tana cikin shekara ta biyu fa in lam takullahu to idan ya zamanto shi wannan mai garken a garken shi babu bintu makhadu da aka zo aka leka yana da kwai raƙumma 28 aka ce bintu makhadun ta waje ba a cikin a kan shi yanzu aka lissafa a garken nan duka babu bintu makhadun dukkansu ga baki ɗaya sun fi bintu makhadun to yanzu fabunu labu ne ɗan mai baikon nono shi da a kama kan mace an gane da kyau a ɓangaren zakka mace ta fi ƙima sama da namiji mu gane da kyau
yawwa shi yanzu ana shayar da kanan shi ne ko kanwa shi shi yanzu ya girma ne shi bai zai zo shi bai raka ɓaci a gurin uwan shi saboda akwai wani a ƙasan shi shi ne ibnu labun namiji a ɓangaren zaka ba shi da ƙimar mace saboda ita mace watakila aka ɗauka aka baiwa wani talakan to dama ana sirhiya a gidan shi ana kaza ana kaza zai iya cancana ta ta aihuwa mashi 'ya'ya to amma in namiji ne kawai sai dai ya ciye koshi eh sai dai ya ciye koshi kuma a kai shi kasuwa ko a gurbe shi mun gane na'am wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha wato shi abin da ake cewa ibnu labun shine ma awfa sanataini wa dakhala fi sanati thalitha shine raƙumin da ya cika shekara biyu yana cikin shekara ta uku wannan shine ake ce da shi ibnu labun na'am فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون
فإذا بلغت ستا وثلاثين إذن سوها كي راقم تلاتين دشدا إلى خمس وأربعين هل يزوى راقم أربعين دبير yanzu kuma anan rara muna da guda tara tun daga talatin da shida ga hudu ga biyar dukkaninsu rara ne waɗannan mun gane da kyau ma'ana fa idza zadat wahidatun ala 35 fa sarat 36 taghayyar alwajib idan ɗaya ta karu akan 35 suka zama 36 to yanzu wajibin ya canza da bintu makhadun ne za a ɗauka a bayar haƙƙin Allah to yanzu an canza ba bintu makhadun za a fitar ba ila khamsin wa arba'in hal zuwa arba'in da biyar fafiyaha bintu labuni to a cikin haƙƙin Allah abin da yake wajibi a cikin wannan dukiya ta raƙumma shine za a bayar da taguwa wanda take diyar mai baikon nono diyar wanda ake shayar da kanwata wanda ake shayar da kanwata wanda uwarta ta haifi kanwarta yanzu ko kananta to ita za a ɗauka a bayar na'am فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة to shikenan fa idza balagat 46 idan suka kai 46 ila 60 har ya zuwa 60 daidai yanzu kuma anan rara din 14 ce tun daga 46 har ya zuwa su kai raƙuma 60 daidai fa fiha hiqqatun wato a ciki wajibi haƙƙin Allah a ciki shine za a bayar da hiqqa hidda ita ce wanda ta cancanci a mata laftu ya dace da a mata laftu a yi bulaguro da ita daga wancan garin a tafi wancan garin sannan kuma ta cancanci baye ya zo ya yi mata biki mun gane da kyau ita ce hidda wanda za ta iya ɗaukar laftu a yi bulaguro da ita sannan kuma za ta iya ɗaukar biki yawwara na'am وهي التي دخلت في الرابعة
wahiyar lati dakhalat fi rabi'a ita ce wanda ta shiga cikin shekara ta hudu ta cika shekara uku tana cikin ta hudu allati awfat thalatha sanawatin wa dakhalat fi thalitha fi rabi'ati wanda ta cika shekara uku ta shiga cikin ta hudu na'am فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة
fa idza balagat 61 to idan raƙumma na mutum suka kai 61 ila 75 har ya zuwa raƙumma 75 fafiyaha jaza'atun wajibi haƙƙin Allah a cikin waɗannan raƙumman za a bayar da tittirna ce jaza'a za a bayar da taguwa wanda take tittirna wahiyar lati dakhalat fil khamisa ita ce wanda ta cika shekara hudu ta shiga cikin ta biyar ita ce jaza'a cikin raƙumma taguwar da ta cika shekara hudu cicif tana cikin ta biyar to wannan ita za a bayar a lokacin da raƙumma na mutum suka kai 61 zuwa 75 mun gane da kyau a nan ma muna da rara kusan guda goma sha hudu na'am فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون To, to shi kenan yanzu kuma daga nan lissafi ya ƙare. Bintu Makhab, Bintu Labun, Hiqqa, Jaza'a. Sai- Guda hudu go? Sai kuma Ibnu Labunin idan aka rasa Bintu Makhab a can ƙasa. To yanzu fa'iza balagat sittan wa saba'in ila tis'in. Idan raƙumma na mutum suka kai saba'in da shida har ya zuwa su kai raƙumma tasa'in su kai tamanin da goma ko su kai gomiya tara gane yan yankin tawa suna cewa tamanin da goma suna nufin tana nufin gomiya tara Eh, tamanin da goma haka ne ba ko yawwa ra- yawwa nawa ake nufi da ita kuma yawwa ra- fa idza balagat yawwa idan suka kai saba'in da shida har ya zuwa su kai tasa'in su kai tamanin da goma ko su kai gomiya tara fasiyaha bin talabu ne to wajibi haƙƙin Allah a cikin wannan raƙuma shine za a bayar da ɗiya mata guda biyu na masu baikon nono ɗiya mata guda biyu na bai baikon nono su za a bayar a ce wannan taguwa ɗin ɗiyanta ne wannan kuma ga tana yanzu asana da usaina ce ta haifi gambansu yanzu tana shayar da da gambansu to waɗannan matan guda biyu su za a ɗauka a bayar a matsayin su ne haƙƙin Allah a cikin waɗannan raƙumma saba'in da shida har ya zuwa raƙumma tasa'in daidai. Mun gane da kyau? Ko kuma a ce ga wannan taguwar tana shayar da diyarta ko ɗanta yanzu, ga waccar ita ma tana shayar da ɗanta ko diyarta, amma kowace diyansu wanda suka saki nono aka haifi wa'innan mata ne, to sai a bayar da su. Na'am.
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان فإذا زادت على ذلك تغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة shi kenan fa'iza balagat ihda wa tis'in idan raƙumma suka kai tasa'in da ɗaya gomiya tara da ɗaya tamanin da goma sha ɗaya idan suka kai wannan fafiha hiqqatan ila 20 wa mi'atin har ya zuwa su kai raƙumma 120 cicif to haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar shine za a bayar da hiƙoƙi guda biyu hiƙa guda biyu za a bayar to fa idza zadat ala zalika idan raƙumma suka ƙaru akan 120 yanzu malam ya ƙare maka lissafi kuma yanzu kala abin ya bada wahala in dai raƙumma suka ƙaru akan 120 ta gayyarar wajib wajibi ya canza daga nan daga nan wajibi ya canza iya lissafin da za ka ɗauka fafi kulle 40 bintu labuni a cikin kowata 40 yar mai baikon nono za ka bayar wafi kulle 50 na hikatun a cikin kowata 50 hikka za ka bayar yanzu 130 abin da zai bayar ana zai bayar da bintu labunin guda biyu da hikka ɗaya saboda bintu labunin guda biyu 40-40 guda biyu wata kama 80 hamsin ɗaya nawa in aka ɗora kan tamanin ɗari da talatin to tun daga ɗari da talatin har su kai ɗari da talatin da tara waɗannan guda biyu guda uku haka za ka rakaba bintu labunin biyu da hikka ɗaya idan suka kai ɗari da arba'in yanzu hikka biyu bintu labunin ɗaya saboda hamsin hamsin da biyu da arba'in ɗaya ko idan suka kai ɗari da hamsin hikka uku za a bayar idan suka kai ɗari da sittin bintu labunin guda hudu za a bayar arba'in arba'in guda hudu idan suka kai ɗari da saba'in bintu labunin guda uku da hika guda ɗaya idan suka kai ɗari da tamanin bintu labunin biyu hika biyu idan suka kai ɗari da tasa'in bintu labunin ɗaya hika uku idan suka kai ɗari biyu kana da zaɓi ko hika hudu ko bintu labunin guda biyar yawon wala to shi ne kawai lissafin da zaɓi kenan mun gane da kyau to wannan shi ne zaka ta raƙuma ina gani mun fahimce da ko to now za mu iya kara sawa ko kuma kwana na gobe sai mu shiga tara kuma sai mu shiga ta shanu yayi eh mana amur ko mu kara sashi eh gara ko kai ya tsaya aka rike shi ake ya tsaya kuma neman tare tare su wani
barakallahu fiku abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik